أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan musulmi yau muna 27 ga watan uku hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da 23 ga watan goma miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2022 mun karanta aya ta ƙarshe a cikin suratul anfal a satin da ya gabata a tafsiri tafsiri tafsiri da muke yi na mako mako ko na sati sati a aya ta ƙarshe aya ta wato 74 zuwa aya ta 75 mun ɗauko wato mun koro bayanai kan abin da ya shafi rabon gado don aya ta ɗan taɓa kuma a cikin suratun nisa mun dan taba wani bangare muka ga ya kamata a dan ƙara bayani gwargwado abubuwan da za su amfani ɗalibai matsayin kamar ƙa'idodi masu muhimmanci sauran bincike kuma abu ne wanda yake mai yawa dole sai an dage da karatu kuma an ci gaba da zuwa wajen malamai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaramma aya ta karshe Allah ya ce walladina amanu min ba'du أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض كتاب الله إن الله بكل شيء عليم الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وأن سكي إيماني muka ce imani yana da rukunne guda shidda nan zaka kaddara su domin imani baya cika sai waɗannan rukunnai sun cika ko ba haka ba amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar amanu suka yi imani min ba'adu bayan wato ba'da sabiqina kinan ila al imani wal hijra bayan waɗanda suka gabata da imani da hijra an gane ko waɗanda Allah ya bambanta tsakankanin su la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa hajaru suka yi hijira daga makka zuwa madina lokacin da madina wato makka tana wato darul kufr ma'ana kafirai suke rike da ita manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la hijrata ba'da al-fath nan ana nufin wato kafin makka ba ana nufin mutum ba zai iya hijira ba daga wani wuri zuwa wani wuri don taimakon addininsa a'a na ana nufin hijira waccan daga makka daga madina daga makka zuwa madina ita ce babu an gane ko da haka sai zamanto an yi tafsisin wannan nafiyu da an kai ga wanda yake son ya karyatar da hadisi ya gane wato makhsusun ne wajahadu suka yi jihadi ma'akum tare da ku jihadi a istilahi na shari'a shine a fita da wajen yaki kuma yakin da ana yin shi ne don ɗaukakar da kalimar Allah amma a mafhumu shamil na lugha shine jihadi duk kokarin da zaka yi don saboda cimma nasara ina fata an fahimce ni da haka kuma akwai jihadun nafs ka yaki rayuwarka ka hana ta sabon Allah ka wato dora ta akan abin da Allah subhanahu wataala yake so yace ayi ka tankwara ta ka gani gwargwadon ikonka wajahadu ma'akum suka yi jihadi tare da ku fa ulaika minkum waɗannan suna tare da ku ko ma'ana suna cikin ku ma'ana cikin waɗanda ake lissafawa cikin masu imani ba wai ana nufin jiki ba domin kasancewa da jiki ba shine da muhimmanci ba mutumin da yake america ko mu ce yake saudiya kai kana a nigeria kana a nigeria misali ko a nan niger yanzu da muke magana to idan yana kaunarka kana kaunar shi musulmi ne kai musulmi ne to fa ulaika minkum mutumin da yake gabanka ko dan uwanka na na jini amma shi ba musulmi bane to wannan laysa minkum ba a lissafa cikin musulmi ina fata an fahimci wannan shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce mu munafiqai wani lokaci suna cikin mu wa inna minkum laman la yubatti anna kaga minkum Allah ya ce amana yana nufin minkum kawai da jiki ne ke tare da ku amma da zuciya baya tare da ku dan ya ce wa yahlifuna billahi innahum la minkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun ko ba haka ba Allah ce to wa ulul arham ga ayat da ta samu ka taba zancen gado ma'abuta ulul arham waɗanda suka ce abinda ake nufi da su su ne ulul arham waɗanda ayoyi suka yi bayani na gado cikin surutun nisa su ne ake nufi da ulul arham da kuma wato hadisai da suka nuna da suke gado su ƙara yin tafsiri waɗansu daga cikin malamai suka ce ulul arham su ne asaba waɗanda idan babu magadi su suna iya kwashe dukiya gaba ɗaya suka yi taksisi kenan sun yi taksisin shi akan magadi wanda yake asid wa ulul arham waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da ulul arham su ne ‘yan uwa wato waɗanda suke da dangin uwa waɗanda ba sa gado to wannan fassara ana kawo ta ne akwai rabon gado su wasu suna ganin irin yadda wato waɗancan ‘yan uwa suke sha makance waɗancan kenan in ga wato ɗa misali ɗan uwa baya gado ko ba haka ba to su ma haka ne in an ka samu kamar za a maida a wajen su kamar irin yadda waɗancan suke wancan yana shafe wancan akwai dai maganganu wasu suka ce a'a a raba musu dukiya kawai tunda babu nasi kawai a raba musu daidai wa daida akwai maganganu sai an koma cikin littattafai na malamai wa ulul arham yan uwa na zumunta dukkan su ulul arhami ne domin yan uwanka na dangin babanka kuna da zumunci da su arrahim kenan su ma na dangin uwa kana da rahim tsakankanin su sai dai akwai bambanci ta fuskar wannan ta bangaren uwa ne ko ta bangaren uba wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah wa sashen su ya fi sashe fi kitabillah a cikin littafin Allah ma'ana cancanta yayi gado muka ce a wancan sati a cikin suratul ahzab ya ce ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin kaga sai fassara abinda ake nuhi da wato aula bi ba'dhin amma da sharadi sun fi cancanta in sun zamanto masu imani mun fahimci wannan ko fi kitabillahi a cikin littafin Allah muka ce ana iya ɗaukar littafin Allah na alƙur'ani mai girma ko kuma fi kitabillahi a cikin littafin Allah ana iya ɗaukar lauhil mahfuz don shi ƙur'anin nan daga cikin ina yake daga cikin lauhil mahfuz bal huwa ƙur'anun majid fi lauhin mahfuz tun tan yake aka ɗauko shi yake nan maganganu kamar waɗannan maganganu da malamai suka faɗa ba su karo da juna ba an fahimta ko fi kitabillah asalin kalima ta kataba wani lokaci ko kuma fi kitabillahi a cikin abin da Allah ya wajabta wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum ay kataba kitaban abuna wanda Allah ya wajabta shi to in ka ce Allah ya wajabta shi babu matsala Allah ya wajabta shi a cikin alqur'ani kuma Allah ya wajabta shi a cikin lauhil mahfuz maganganu musu cikaro da juna ba ɗaliban ilimi a yi hattara idan aka ji maganganu na malamai waɗanda ba a san su ba a yi ƙoƙari a gane shin ana iya haɗa su ko ba za a iya ba ko ko za a rinjayar da wata magana akan wata magana da dalili mun fahimci wannan da kyau ko kataba ya rubuta kataba ya wajabta kataba rabbukum ala nafsihi rahma ko ba haka nan bane يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سنن كتب تنذكوا بما أنا زينا يا قوات الدعم هريدي يا كونا أتكم مقام يتيتوا وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما كنت في الخ... وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب nan ya atufin shi na kamar da malamai suke cewa wato indi wato ra'aitu ya qaumi kenan duk ra'aitu ra'aitu katibina naga waɗansu masu rubutu wanda ba su taba rubutu ba masana to kaga nan an ce katibina mai rubutu bai taba rubutu ba kaga magana ta ci karo da juna amma yana nufin masu wato kawatawa ko ko masu saka wato abinda ake kira salka ko abinda ya kama da haka inna Allah bi kulli shay'in alim hakika Allah subhanahu wa ta'ala masani daga dukkan komai wannan ana kiran shi a cikin ilimin balaga at-tadhyil tadhyil az-zailu shine wutsiya ko bundi to sai an faɗi maganganu daban-daban daban-daban sai a zo sai a faɗi magana wadda ta haɗe komai da komai sai a kira shi tadhyil aya tana da tadhyil sura tana da tadhyil ina fata an fahimce ni ma'ana tadhyil kamar an kawo magana ƙarshe amma za ta haɗe duk abin da ya gabata wani lokaci sai zamanto aya ta fara a ƙarshen ta aka samu abin da ya haɗe dukkansu sannan wani lokaci kuma surar gabaɗai abin da ya haɗe wato gabaɗai game da ita duk abin da ya faru tun daga farkon sura tun daga yasu alunaka anil amfani har zuwa nan inna Allah bi kulli shay'in alim sannan wannan magana ta gado da aka yi inna Allah bi kulli shay'in alim to me yasa aka kawo munasaba ta wannan dan saboda wato abin da ya kamata mu fahimta inna allaha bi kulli shay'in alim an ka ce Allah masani daga dukkan komai saboda wannan hukunci da Allah ya kawo na rabon gado daga baya ya shafe shi kawai ne sa tsammanin Allah ya ba akan sani bari kina sai zamanto akwai munasaba tsakanin farkon aya da ƙarshen aya kuma akwai munasaba da ƙarshen da farkon sura da ƙarshen sura dan Allah ya faɗi hukumce hukumce da dama da labarai da dama a cikin suratul anfal sannan inna Allah bi kulli shay'in alim mun fahimci wannan ko alima ma kana Allah ya san abin da ya gabata wa alima ma yakunu Allah ya san abin da yake kasancewa a yanzu wa alima ma sayakunu Allah ya san abin da zai kasancewa zuwa gaba wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakunu abin da ya wuce ba zai taba yiwa ya dawo ba to da zai kasance Allah ya san yadda zai kasance Allah ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala da munafikai sun fita tare da ku da ba su kara muku komai ba sai ragwanci da lalacewa kaku ba yadda za a yi haɗa da su fita ko saboda a nuna maka ilimin Allah ya kewaye sun da komai sannan wa alima ma la ya kunu lauka na kaifa ya kunu abinda yanzu zuwa gaba ba zai yiwuwa ba to Allah ya san inda zai kasance to Allah sai da zai kasance wancan ya wuce ni ba zai yiwuwa ba amma Allah sai da zai kasance wanga kuma yanzu bai kasance ba amma kuma da zai kasance Allah ya san yadda zai kasancewa shi yasa Allah subhanahu ta'ala ce yan wuta walau tara iz wuqifu 'ala an-nar fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukaththiba bi ayati rabbina ko wa la nukaththibu bi ayati rabbina qira'at wa nakuna min al-mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl wa law ruddu la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakathibun kiyama ai bata tsoyi ko amma Allah ce Allah ya baka labarin kiyama za su nemi a dawo da su duniya to Allah ya ce maka da ya dawo da su da bannan su shikenan da haka ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya kewaye da komai nan sura ta kai karshe ɗaliban masu har da alƙur'ani suratul nur ita ko wallahu bi kulli shay'in alim ko ala inna lillahi ma fi samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alayhi wa yawma yurja'una ilayhi fayunabbi'uhum bima amilu wallahu bi kulli shay'in alim da haka ai hatara nan inna allaha a ƙarshen suratul anfal can cikin kuma suratul nur wallahu bi kulli shay'in alim ka san abubuwa ne masu rikitar da hafizan alƙur'ani to sura dai ta kare sai bayanai na gado da muka dan taba wancan sati muka dauko ayoyi yau za mu yi kokari mu karasa su mu shiga cikin suratu bara'a da izinin Allah subhanahu wataala mun dauko bayani kan ayoyin gado da abin da suke kumshe da shi mun yi bayanin kan aya wala tu'tu sufaha'a sai mu zo kan aya ta lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun wannan aya ita ko malaman tafsiri suna cewa tana kumshe da wata ƙa'ida wadda in ka fahimce ta za ta taimaka maka wajen tafsiri da fahimtar nassoshi shine ƙa'idatul ijmali wa tafsir al-ijmal sai abu ya zo dunkule at-tafsil sai a rarrabe shi to da an ka ce lirrijali nasibun mazaje suna da nasu kaso an gane ko mimma tarakal walidani wal aqrabun na daga abinda iyaye suka bari da kuma makusanta an gane ko walin nisa'i nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabun su ba mata suna da rabu to ai rabun nan dunkule su ya za mu fassala shi yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadd al-unthayayn fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma taraka wa in kanat wahidatan falaha an-nisf har zuwa karshen ayoyi kaga al-ijmal wa tafsil in ka gane shi zaka iya fitar da mas'ala fiye da dubu a cikin alqur'ani fiye da dubu ina ga maka ko ba haka ba wani zai cewa an ce dubu sun yawa ba su yawa ba don baka fahimci karatu na ba duk inda kaga ismul mawsul koma ajmal na nan tare da shi yana buƙatar tafsiri to wannan kenan to sannan kuma Allah subhanahu wataala ya faɗi hukunci wa idza hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu Allah ya ce idan suka halarta su wato al yatama wa idza hadara alqismata ulul qurba ma abuta kusanci wanda suka zo ba su da rabon gado in suka halarci rabon gado ko ba haka ba وإذا حضر قسمة أولي القربى وليتما والمساكين da kuma marayu waɗanda ba gadon su ne za a rabu ba ko haka ba wal masakin su ma bi shartu su zamanto talakawa wal masakin da miskinai ko ba haka ba su marayun su zamanto talakawa domin maraye wanda shi yana da dukiya ai bai dace shiga cikin hukunci ba don illar da ta sa ake cewa a basu ai saboda suna da bukata ne to marayan da baban shi ya mutu ya bar mishi misali miliyan 100 in ana rabon gado ai ba a zance yana daga cikin su in dai ba dan qur'ani ne ba dan zahiriya ya ce a'a nassi na ce ya tama to Allah ce farzuquhum minhu wadansu malamai suka ce wannan hukuncin lil wujubi dole in sun halatta sai an ba su wadansu malamai suka ce lin nadbi a'a wato abu ne wanda an so a ba su wadansu daga cikin malamai suka ce wajibi ne amma sai aka shafe shi da wajibi ne amma daga baya an shafe shi to kaga in an ce an shafe shi kenan ya koma daga wujubi zuwa ga kumi zuwa ga nadubu kenan dai har yanzu magana ta koma zuwa ga wanda suka ce mandubi na sai dai bambancin shin tun farko mandubi ne koko daga baya koma mandubi ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a farzuquhum minhu mimma kasura sai sun kai taqyidin shi domin fi'ili amri yana zuwa da itlaqi farzuquhum mimma kasura wa qulu lahum qawlan ma'rufa mimma qalla saboda yan abu na da yawa ai yana yaba wadansu ka ku ga yan abu bai da yawa sai suka ce to ai taqyidin shi da alqur'ani wannan mas'ala ce ta malamai ko ba haka ba to daga ciki abin da yake da alaka da ayoyin gado innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira an gane ko ko wa sayaslawna sa'ira innal ladina ya'kuluna amwalal yatama wanda suke cin dukiyar marayi nan ci waɗansu malamai suka cewa nan abin da ake nufi ci domin galibin abin da ɗan adam yake amfani da shi shine wajen ci hammin ɗan adam babbar bukata ta ɗan adam shine a ci sannan a tai zuwa ga mi zuwa ga sutura sannan a tai zuwa ga wurin bacci ko ba haka ba sannan a tai zuwa ga abin hawa sannan kuma a tafi zuwa ga wato neman matsayi shi yasa in ka ga mutum na cikin wato ɗan adam na bin matakin shi wanda ke bukata abinci shi sutura bata dame shi ba shi yasa duk tsananin da ake ciki yanzu na rayuwa mutum uku ba a iya kewaye su kaga da mai sai da abinci ko mu ce tuwo in ka yi dubara kamar wa in dai yunwa ta kama ka zo da shi ka je ka siyo abinci na biyu mai sai da magani shi yasa kemis kemis na tura suka yi yawa a kasashenmu saboda in baka da lafiya za ka yi dole sai ka je ka siyo magani abu na uku mai sai da mai mai gidan mai ko mai sai da mai mota da mashin su in ya ƙare ya ƙare babu dubara to waɗanda ba a yi kewaye su kuma ba na ce suke ba da arziki ba ko kana wannan sana'ar yan Allah bai suka arziki ba za ka yi arziki ba ina fata an fahimta to almuhimmu dai da Allah ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama waɗanda suka ce ci saboda shine bukata ta farko amma sai a yi kiyasin dukkan zalunci tunda ya ce zulman ko da ci muka ɗauka to ai zalunci gaba ɗaya Allah ya hana shi waɗansu malamai suka ce innal ladina ya'kuluna ana nufin alintifa ma'ana ubbira al'akil wa uri da bihi alintifa an ce ci amma ana nufin amfani domin wani zai iya tawilin wannan aya ce to an ce waɗanda suke ci to su kuma ba ci sun kai ba gida suka gina ko mota suka siya ina fata ana fahimta ta to kenan kaga sai su ce ai su musu ci ba to wannan tawili ba a da shi ba sannan zulman ana nufin zalunci kenan wannan ya nuna mafhumul mukhalafa waɗanda suka ci dukiyar marayi ba ta hanyar zalunci ba to su waɗannan Allah bai hana su ba ina fata an fahimce ni shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa wabtal yatama hatta idza balagu nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf kaga mafhum ba bil dhulmi ba wasa yuslawna sa'ira da sannu za su shiga wuta ko wasa yuslawna sa'ira da sannu za a sanya su a cikin wuta domin aslahu ya saka shi cikin wuta ko ya konatar da shi da wuta ibnu amir da shu'ba sun karanta wasa yuslawna sa'ira ina fata an fahimce ni to wannan abin nan ne sai ayoyi guda biyu na karshe na cikin suratul nisa game da sha'anin gado inda Allah subhanahu wataala yake cewa yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn namiji na kaso biyu mace tana da daya makiya addini turawa da kafirai da kuma kafiran da ma ba turawa ba tunda cikin kafirai akwai waɗanda ma cikin turawa akwai wanda yake musulmi ne almuhimmu makiya addini da kuma waɗanda suke ba su fahimci shari'a da kyau ba da sunan kada haƙƙin ɗan adam ko wani abu ko waɗanda suke da kwaɗai cikin 'yan siyasa na a kawo dokokin kafirci a cikin ƙasashenmu sai ce ya za a ce a ba namiji biyu mace ɗaya kuma alhali duka iyayensu ne to kaga irin wannan abu ne wanda yake ya kamata mu yi hattara da shi domin ya alkur'ani kafirci Allah ya ce a ba namiji biyu wani wuri shari'a ta ce da namiji da mace duka daya ko ba haka ba innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was sa'imina was sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allah kathiran wal dhakirat a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima na mata da maza da kowa shi akwai hukuncin da mata kawai aka ɗora ma shi in aka zo zancen haila aka zo zancen karɓar haihuwa in dai babu uzuri namiji bai dace karɓar haihuwa ba na fata an fice akwai abin da maza ɗaya aka ɗora ma kamar jihadi shi yasa sai ka gane musulunci ya ba kowa na shi dai abin da ya dace da shi namiji in an ba shi miliyon ɗaya a gado aka ba mace jaka ɗari biyar shi idan zai aure wa zai kai sadaki yana iya kai miliyon ɗaya kuma bai da koda mace wadda aka ba jaka ɗari biyar masalan idan za ta yi aure ya ne za a yi ita za ta kai sadaki kai mata za a yi kada kadi za ta samu hikima ce ta Allah almuhimmu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yusikumullahu fi auladikum lidhakari bisul hadhil unthayayn an gane ko Eh, to nan sai an ka ce fa in ka eh, abin nan yusikumullahu fi auladikum lidhakari bisul hadhil unthayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak to in mata ne fawqa ithnatayn suka fi biyu an gane ko ya'ya biyu mata falahunna thulutha ma tarak suna daga cikin ashabu thuluth wancan mun yi bayanin su ko ba haka nan bane iya biyu mata ba sa kwashe dukiya mutum ya mutu ya bar waɗanda ke gadon shi kadai ya'ya mata biyu ne maza abin da ya'ya mata biyu su kadai ke daga gado to ba a ba su dukiya gaba ɗaya misali suna da athuluthani shine rabon su farda ina fata an fahimce ni to anan eh wa in kanat wahidatan falahan nisf in kuma mace guda ce to tana da rabi to wannan akwai mas'ala mai hatsari qur'ani ya ce mata ya'ya biyu idan suka wuce biyu suna da sulusaini idan guda ce tana da rabi to idan mata biyu ne yaya su kuma ne rabonsu yaya za a yi kaga yanzu na sai ka samu matsala waɗansu suka tafi cewa tunda in an ce sun wuce biyu sulusani kenan a kasa dukiya kashi uku a ba su kashi biyu to yan an ce guda ce za a ba ta rabi to in biyu ne fa kaga akwai ijmal amma jamhuri na malamai sun tafi cewa su ma 'ya'ya mata biyu rabonsu mi rabonsu yana a matsayin sulusani kenan daga biyu zuwa abin da ya sama domin musanna jam'i yana farawa ne da biyu a wajen imamu malik wato wa atrafan nahar la'allaka tarda ko turdi a wata kira'a atrafan nahar sassa bai ce ni ba bayan ya ce a cikin suratu hud wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulfan min al-layl to sannan suka ce fauka sanatayn suka ce fauka wannan wani lokaci tana zakkuwa bi ma'ana sila kamar ƙarin ma'ana ne take yi domin cikin qur'ani babu za'id amma dai nan fa in kunna nisa'a ni ithnatayn la sai ka ce fauka sanatayn to amma nan wannan magana tana da dan rauni ina fata an fahimce ni almuhimmu dai fauka sanatayn fauka tana nufin sab to amma yanzu ya zamu yi sai suka ce to za mu bi wasu nasoshi da mu fitar da hukuncinsu na farko shine cewa misali 'yan uwa guda biyu mata waɗanda suke shaƙiƙai ko kuma li'abbi mata biyu in su suna da sulusani yusikum Allahu يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ‘yan uwa shakikai ko abbai mata guda biyu suna ɗaukar sulusani to kenan ‘yan uwa mata ɗiyanka kamar ɗiya kenan su suka fi cancanta domin ƙiyasi ne aka yi amma an ka ce mata biyu a ba su rabi ‘ya'ya to ai an rage musu matsayi alhali ko ‘yan uwa ba ta kai ɗiya ba matsayi a gado mun fahimci wannan da kyau a masu rahima suka ce da wannan da wannan suka kafa hujja suka ce na biyu da an ka ce wa in kanat wahidatan akwai abin da ake kira mafhumu shart mafhumu sharti shine in kanat wahidatan falahan nisfu to in lam takun wahidatan fa to kenan nisfi ba nata bane to sai suka ce Allah ce fa in kun fa in kunna nisa'an fawqa sanataini to in ba isnataini bane fa shi ko falahu masulthani to kaga nan kaman nassin mafhumu sharti na da mafhumu sifa don fawqa sanataini shi isnataini shine sifa amma wahidatan shine matsayin wato mafhumu shartin ta domin sharadin in ta kasance daya shi ko fawqa sanataini sifa ce suka ce to sai zaman to a gabatar da mafhumi na sharti akan na sifa ko kuma mu dauki dukkan mafhumu shartina to amma kuma shi ƙur'ani ƙarara ya ce ya tana da rabi to in mun ka haɗa biyu mun ka ba su rabi kamar mun saba ma abin da nassin alƙur'ani ya zo da shi tunda akwai riwaya da suke wa ibnu abbas ƙarawa da ƙaru kuma suke cewa wato manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana raye an kama irin wannan matsala an gane ko lokacin da wata mata ta zo ta ce abin nan mutum ya mutu ya bar 'ya'ya suna da 'ya'ya mata gado kuma wancan lokaci na jahiliya ba a basu sai manzan Allah sallallahu Alaihi wa wasallam ya ce a ba 'ya'yan shi sa'ad an gane ko a ba su athuluthai kiran kaga wannan nassi ne karar daga manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma hadisi ne ingantacce dan yana cikin malamai sun inganta shi yana cikin musnad na imamu ahmad yana cikin sunan na abi dawuda imamu tirmidhi ya kawo shi da imamu ibnu majah to kaga wannan an huta tunda alqur'ani wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi shine wannan bayani a gurguje ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس نما أكو مسألة إن ينا da ƴan uwa to ikhwa ikhwa yana iya ɗaukar maza da mata waɗansu suka tafi cewa ikhwa jam'i ne wasu ka ce daga biyu yake fara kenan ƴan uwa maza ko mata idan suka zamanto ko maza da mata da sun kai biyu a wajen waɗansu sun hana ma uwa gadon wato sulisi sai dai ta kuma ta tashi da abin gaba fa in kana lahu ikhwatun an gane ko fa in lam yakul lahu waladun warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus kenan sun hana ta ta gadi sulusi ta kuma zuwa ga sudusi to yanzu a nan yaya za a yi abin da suke kira wato abin nan sulusul baqi misali akwai qadiyar da uwa take ɗauka sulusul baqi ba wai sulusi irin wancan na dukiya gaba ɗaya ba to a nan inda matsalar take shin in sun ka hana ta gado su za a ba in mahaifi yana nan waɗansu malamai suka ce a'a tun da su suka hana ta gado za a ba su amma zance mafi inganci su sun hana ta ne gadon amma kuma ita ba za ta gada ba sai dai ya dawo zuwa rabon ya dawo zuwa ga mahaifi mun fahimci wannan da kyau don matsala ce abin nan sannan kuma yan uwa suka ce daga uku ne wasu suka ce daga biyu domin jam'i sabani ne yana farawa ne daga biyu ko daga uku wasu sun ce uku imam malik ya tafi cewa daga biyu yake farawa kenan da sun zamanto biyu sai su hana ta gadon wannan sulufi ina fata an fahimce ni fa in kana lahu ikhwatun wasu suka ce sai ma wato maza amma yan uwa mata in sun ma wuce biyu za su hana ta ba amma jamhur sun tafi cewa yan uwa dai dukkan su babu wata matsala a ƙarshe kuma sai Allah subhanahu wataala ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabin abinda matan ku suka bari malamai suka ce to na azwaj jami'i ne na zauju wannan yake nuna kafira ba ta gado domin dama babu gado tsakanin kafiri da musulmi to musulmi an halatta mai ya aure ba kitabiyya ko ba haka nan bane wanda a kafirin da aka halatta mai to bai dace bai dace ba ta gade shi domin in ka ci qur'ani ya ce imra'a babu daidaito tsakanin mata da miji in ka ji ya ce zauju akwai daidaito da tsakanin mata da miji suka ce Allah ce daraba Allahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kaga imra'a aka kira su kana ta tahta abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila adkhula an-nara ma'a ad-dakhilin kinan ba azwajikin ba amma in matan shi ne imani da komai to shikenan za a kira su azwaj ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik ba a ce kulli nisa'ika ba kaga nan azwaj an kai amfani da shi kenan wanda ya nuna kafira ba ta gado ina fata an fahimce ni kenan sai da mutu akwai aure miji bai gadon ta ita ma ba ta gadon shi sai kuma mas'ala ta kusan abin nan wa in kana rajulun yurasu kalalatan kalala an yi sabani wajen fasar shi ake nufi kalala kalala amma rance mafi inganci shine wanda bai da far'u warith sannan kuma bai da aslu warith an karibi domin nassi na alqur'ani ya bayyana wannan yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladu mutumin da ya mutu bai da da kenan kaga bai da wato abin nan far'arif wanda zai gado shi ko ba haka nan bane bai da da sannan kuma laysa lahu waladun wa lahu ukhtun yana da ƴan uwa ya nuna kenan bai da kuma wato abin nan mahaifi domin in akwai mahaifi ƴan uwa ba ta gado sai sun ka ce to in mun ka hada mafhum da mantuk ya fassara mu da kalala ina fata an fahimci ni ma'ana dai mutumin da bai da zurriya mai gadon shi ta wanda ya haifa ko abinda ya haifa ya haifa ko kuma mahaifan shi ba su dare to shine ake nufi da kalala ina fata an fahimci ni sai abu na karshe don kun san mas'alolin gado min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn ko kuma yusa biha aw dayn ina fata an fahimci ni to za ku iska akwai kira abu da bi yusi yayi wasiya yusa an yi wasici to wagga kira'a ta yusi ita fassara ta yusa domin an kace an yi wasiya wai wasiya amma da an kace yusi shi mamacin yayi wasiya kenan kaga ta fassara ta al alaqa bain al qira'at bincike ne wanda yake mai kyau kadi ba cikin wani littafi al qira'at wa atharuha fi at tafsir wal ahkam ina ba ina fata an fahimci to malamai suke cewa imam ibn kathir da imam ibn amir da imam shu'ba wanda ɗaya ne daga cikin wanda suka yi riwaya ga imam asim wato yusikin nan da yusa guda biyu ne suka so ina fata an fahimce ni a na farko yusa imam ibn kathir da imam ibn amir da imam shu'ba su karanta yusa yusi amma na ƙarshe yusi da yusa wato sai da manto imam ibn amir da imam ibn kathir da imam asim wanda hafsu na ciki shi ma annabi ya karanta yusa biha ina fata an fahimce ni sai ka gane bambanci tsakankanin waɗannan kira'at min ba da wasiyyatin yusa biha aw dayn أبا- آه، من بعد وصية يوصي بها آه، أو دين كو يوصى بها أو دين غير مضار غنبي آه، قراءة حفص عن عاصم كو إن بمن تابع هكا يمشي تو أو دين غير مضار mun yi bayanin hukunce hukuncen wasiya a cikin suratul nisa'i ba sai mun eh, koma akan su ba Eh, me yasa an ka gabatar da wasiya gaban bashi yan qur'ani ne muna da matsala da su sai wai qur'ani ya ce min ba'di wati wasiyatin yusi biha aw daini ko bashi to ita aw sai su dauki ma'ana guda ina fata an fice ni domin na aw tana idan kuwa litanwiya ko litaqsim ko lil'aqsu wasiya da bashi sai malamai suka ce to a gabatar da bashi akan ni akan wasiya to yan qur'ani sai ce a'a ai qur'ani ya fara ambaton bashi eh, wasiya sannan ya ambaci bashi kaga shi ba da suke yawo da ita a nan sai ka gane cewa wani yana iya mutuwa bai yi wasiya ba an ba ku bashi akan shi wani yana iya mutuwa ya yi wasiya ma babu bashi akan shi ko ba haka nan bane ba dole bane su haɗu shi yasa qur'ani sai kawo guda biyu to amma idan suka haɗu wanne ne za a gabatar to sai a nuna musu da dalilai bashi in ka ci shi wajibi ne a biya ko ba wajibi ne a biya ba wasiya kai ne kan gada ma kace a ba wani kaza wanne ne yafi karfi da haƙƙin da ake bin ka da ganin damar ka yanzu ko a nan duniya ana bin ka bashi shin kyauta za ka yi koko bashi ya kamata ka biya to ka gani don haka wannan ba saba ma alkur'ani ba ne ku ne ba ku fahimta ba domin idan kana da wasiya da ake cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakum mutu in taraka khayran lil wasiya an wajabta an kai an ce an shafe hukunci to muqaddarta ba, ba, ba misali ma wannan ta nuna ana yin wasiya gare su daga baya Allah zai tafsirin ta a wajen su malamai ba a shafe hukuncin ba amma bashi in ka mutu da shi Allah zai tambaye ka haƙƙin mutane amma don baka ba wani kyauta ba a wa in kana dhu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun kaga nan misali wato bashi abu ne wanda ana iya kai sai an yi maka sadaka to kai da ake bukata a yi maka sadaka a yafi ma kuma ya zance kuma kai ka dauki sadaka ka ba wani ko alkur'ani da suke cewa sun fahimta al'amarin nan a bincike shi to ina ganin wannan shi ne abin da zan cewa kan ayoyin gado sauran bayanai kuma ban sani ba dai mun kawo su a gurguje a koma ban malamai tana yawa ko akwai kuskure ko abin da ya kama da haka inna Allah kana aliman hakima da kuma wallahu alimun halim can aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah inna Allah kana aliman hakima kaga na sai Allah ya aya ta farko ta zancen gado da wajen yusikumullah sai ce aliman masanina hakiman kuma gwanina an gane ko me yasa ya- ya rufe da waɗannan sunaye tare da cewa Allah ya san komai kuma Allah mai hikima ne a cikin komai dan saboda an san akwai waɗanda za su zo su rinka shakka cikin irin waɗannan al'amura aliman Allah masani na shi yasa hukuncin komai bai manta shi ba hakiman kuma da kaga yayi wannan rabon ya dora shi inda ya dace kai hattara kai dan kare haƙƙin dan adam ko ko mai kuɗin turawa sannan nan da ya ce yusi biha au dain ghairu mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim Allah alimun masanina ya nuna maka duka zancen gadon ya san shi ko ba haka ba ya yi shi ne akan ilimi baya bukata a ci gyaransa a majalisar ɗinkin duniya ko a wani wuri halimun Allah mai juriya ne ga waɗanda suka ƙi ba marayi gadon su ya bar su bai hallakar da su ba kuma Allah halimun mai juriya ne ga waɗanda suke ta'addanci bayan Qur'ani ya sauka suke nuna cewa akwai kuskure in ba su tuba ba Allah zai iya kama su don da Allah irin mu ne da ya kare da kowa tunda mutum ya zo ya nuna cewa abinda Allah ya faɗa ba haka nan bane kai baka halicci kanka ba wannan dukiyar ta Allah ce Allah ya halicce ta sannan ka zo kana ma Allah katsalandan cikin al'amuransa walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ba taraka ala dhahriha min dabba halim mai juriya ashe ayoyin suna da alaka da munasaba a aqida da fiqh mai so kuma sai kuma cikin littafin tafsiri na ayatul ahkam da kutubul furu' na malamai ya karanta ilimin gado yayi dirasa muqarana zai samu fa'idodi masu yawa to ina ganin Allah insha Allah ta'ala mun kai karshen eh, bayanan da dai muke son eh, mu kawo yanzu kuma insha Allah ta'ala za mu shiga cikin suratul tauba muna fatan yadda Allah subhanahu ta'ala ya nuna muna karshen suratul anfal lafiya Allah ya nuna muna karshen suratul tauba lafiya Allah ya nuna muna mun kai minal jinnati wan nasi bi idnillahi ta'ala malam bismillah
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين to Allah mu bai kai bismillah ba to sake mai tawa
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين
na'am a cikin cikin ilimin tafsiri akwai abin da ake kira ad-dirasal mawdu'iyya dirasal mawdu'iyya shine ka kai dirasa ta abu a matsayin shi na mawdu'i sannan kuma kana iya maida shi ad-dirasal mawdu'iyya lis-sura sura gaba ɗaya kai mata dirasa mawdu'iyya ko mawdu'at kinta ko ad-dirasal mawdu'iyya lil mustalah al-qur'ani ilimi ne mai zaman kansa kuma yanzu ana bincike ka duba zan baka littafi ina ganin guda biyu a gurguje at-tafsir al-mawdu'i na ustad dr Mustafa Muslim da kuma at-tafsir al-mawdu'i dirasa ta ard da naqd na Samir ina ganin shamiri ne sai kuma na uku at-tafsir al-mawdu'i li nukhbatin min al-ulama waɗannan za su taimaka maka a cikin wannan fage ina fata an fahimce ni kafin a shiga sura sai an yi bayanin yadda abubuwan da za su taimaka cikin karatu a fahimci inda surar ta dosa galibi waɗansu ba su irin wannan bincike ba za ka iske ba za su iya abin nan ba amma mai jalalai ne ma in muka duba ya ce suratu tauba madaniyatu kaga daga dai na so ya nuna maka ga inda sura ta sauka illa ayatainil akhirataini sai ayoyi na ƙarshe guda biyu famakkiyatani sun sabka ne a makka wa ayatuha ayoyinta wato 129 aya 129 nazalat ba'd al-ma'ida ta sabka bayan suratul ma'ida kaga wannan ya kawo maka bayani ne takaice duk da yake wadansu abubuwa sai an shiga cikin bincike za a kawo su amma bari in dan dubi abubuwan da ya kamata mu kawo game da suratul tauba malamai masu dirasal mawdu'iyya ga sura suke cewa tartibin wato suratul tauba a mushaf na alqur'ani ita ce ta tara ko ba haka nan bane tartibi na mushaf ita ce sura ta tara idan muka ɗauka na farko bari mu yi dalla dalla ɗaya bayan akwai kuskure mu gyara sura ta farko suratul fatiha ɗaya ta ba mai bi mata suratul baqara biyu mai bi mata suratul ali imrana uku mai bi mata suratul nisa'i hudu mai bi mata suratul ma'ida biyar mai bi mata suratul an'ami ta shidda taw mai bi mata suratul a'raf ta bakwai mai bi mata suratul anfal ta takwas mai bi mata suratul tauba ta nawa abinda malamai suka faɗa gaskiya ne shi yasa akwai lokacin da wani an faɗa sai ya tsaya yana wani shakka to a tsarin jerin a surorin alkur'ani a irin yadda aka rubuta su suratul tauba ita ce wato sura ta tara an gane ko sannan kuma wato ita ce sura ta ɗari da goma sha hudu da sauka a wata magana daga cikin malaman da malamai suka kawo kenan sabka daban tsarin da aka yi ma alkur'ani daban sabka ita ce ta ɗari da goma sha hudu a cikin al'itqan fi ulumil qur'an akan ra'ayin da imamu suyuti ya kawo sannan kuma abdalla ad-doktor abdalla tayyar a cikin ayatul mutashabihatul alfaz ya ce ita ce sura ta ɗari da goma sha uku domin idan ja a nasulullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wasu daga ita ce sura wato da zama tuwa ta karshe da ta sauka ina fatan kuna fahimta ta to kaga shi tartibun nuzuli na alqur'ani abu ne wanda akwai sabani dole sai an tantance an dibi na soshi da ingancin su da yadda za a gane wanne ne na karshe wanne ne ba na karshe ba malam الدكتور عبد الله الطيار يكي فيها ناسخ ومنسوخ a cikin suratul tauba zaka samu ayar da ta shafe hukuncin waɗansu ayoyi kuma yana ganin cewa akwai wasu ayoyi da an shafe hukuncin su a cikin suratul tauba to wannan kuma sai an tattauna domin in an ka ce annashu indal mutaqaddimin magabata wani lokacin suna nufin an shafe hukuncin aya wani lokaci a suna nufin an yi takhsisin ta to shi yasa zaka iske imamu suyuti zai cewa mansukh mansukh mansukh wasu ka ce imamu suyuti ya yi ta kuskure a'a ya yi amfani wani lokaci ne da musqalah na almutaqaddim suke cewa mansukh ai bi ma'ana makhsus an yi takhsisi an yi takhsisi shi yasa ka san mustalah na wancan lokaci da suke amfani da kalma abu ne mai amfani amma in ba haka ba sai ka ta cewa malamai sun yi kuskure ko da aka zo sai a gane kai ne kai kuskure domin baka karanta muqaddiman malami ba ka san tsarin da ya dora littafin shi akai ba ka zo ka ce kuskure yake yi to kaga shi yake yin kuskure ko kai kake yin kuskure abubuwa ne wanda ya kamata mu fahimce su mun fahimci wannan da kyau ko sannan suka ce nazalat afwan wato adadul ayat lissafi da ake ma wato sura game da ayoyinta ayoyi ne 129 babu sabani zaka iske waɗansu an samu sabani sabanin kuma ba wai daga ƙur'anin bane wani kai ƙari cikin shi ko babu a'a waɗansu suna sa tsammanin inda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya matsayin aya yake wasu kuma suna ganin ba nan ne aya take ba sai wani wuri shi yasa sai lissafin ya bambanta na ayoyin alkur'ani ba dan an ƙara wani abu ko an rage wani abu mun fahimci wannan wanda kuma bincike ne wata rana mai yawa in mun tashi za a yi bayani an- akan muhimmancin adadin ayoyi da kuma sanadinsu da kuma wato ina ne wannan sabanin ya samu asali da kuma yadda malamai suka yi bayani ina fata an fahimta domin akwai kusan lissafi kusan guda shida da suke kawowa da kuma irin yadda ake bi- bi- buƙatar eh, tabbatar da sanadinsu da wanda ake ganin kuma mursal ne ɗaya daga cikin wato waɗannan Allah ya taimake mu sun ka ce adadul huruf wannan sura tana da harafi dubu goma da ɗari takwas da saba'in da uku kaga addirasal mawdu'iyya ga sura kenan in kaga akwai kuskure sai ka kawo muna ina fata an fice ni kuma kai hattara in an ce dubu ɗai dubu goma da ɗari bakwai da- eh, da ɗari takwas da saba'in da uku ko ba haka ba 1873 da mai jin faransanci to akwai abu guda wani a cikin ƙira'at za ka iske wani lokacin an kawo wani harafi an shafe wani harafi cikin suratul tauba akwai qira'a alladhina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqa akwai walladhina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl kenan in ya tabbata dubu goma ne ɗari takwas da saba'in da uku in za ka lissafi da wancan sai ka cire harafi ɗaya sai ya koma dubu goma da ɗari takwas da saba'in da biyu akwai wanda zai iya yin lissafi ya ce to kaza kaza kaza kaza adadin kalmominta suka ce tana da kalima dubu biyu ne da ɗari biyar da kuma shida ina fata an fahimta adadin ayoyinta kuma aya ne 129 wannan bincike ne wanda yake yana da muhimmanci wani lokaci malamai suna gabatar da shi sai sunayen wannan sura kafin mu shiga cikin eh, surar gadan-gadan shine cewa tana da sunaye daban-daban sunayen sura kala biyu ne akwai s- wato asma tawqifiyya akwai asma ijtihadiyya kadiba cikin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama duk sura za su kawo in tana da sunaye su ce maka akwai asma tauƙifiyya waɗanda nassi ne ya tabbatar da su kaga yanzu in ka diba su ga ansa suratu bara'a suratu tauba kaga kamar suna biyu gare ta ko ba ka nan bane suratul qital ko suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam suratu ghafir ko suratul mu'min an gane ko to a wani lokaci kuma akwai asma ijtihadiyya waɗanda cikin salaf zaka iske wani bi sun sanya masu sura sura ba wai nassi ne ya tabbatar da shi ba amma an kalli ko wata ma'ana da surar take ɗauke da ita ko ko an kalli wata kalima da ta zo cikinta domin galibi ana amfani ne da kalimar da ta zo a cikin sura misali suratul baqara ko ba haka ba inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara suratu ali imran inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alalamin ko ba haka ba suratu ibrahim wa idh qala ibrahim rabbi ij'al hadha albalada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam سورة الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين سورة النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا سورة مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا وما كان بني to amma yanzu misali akwai surorin da babu kalimar ciki amma ma'ana an ka hankalta ba suratul ikhlas qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad akwai ikhlas ciki babu amma ma'anarta tana nufin tauhidi tsantsa mun fahimci wannan da kyau eh? sannan kuma misali suratul fatiha alhamdu akwai fatiha cikin alhamdu kalimatul fatiha babu amma an kalli da ita ce ake bude littafi ko kuma da ita ake bude karatu misali cikin sallah ina fata an fahimce ni to kun ga wani lokacin ma'anar ake hangama an ana hankalta ma ma'anar da ke cikin wato eh, abin nan sura din to ijtihadiyya sai zaman to wani lokacin an kalli kalimar bata zo ba amma ma'anar tana shiga ciki shi yasa suratul tauba da ita da suratul fatiha su ne surorin da zaka iske cikin alkur'ani sun fi asma ijtihadiyya sunaye ijtihadiyya ko kuma sifat da aka kawo musu domin waɗansu sun ce sifofi ne to bari mu taba daga cikin su wannan sura suka ce tana da suna ana kiranta al-muqashqishah li'annaha tuqashqishu an gane ko minan nifaq wal aibi annaha tubri'u minhu sura ce mai barrantar da mutum daga munafinci domin in ya fahimci abin da ke cikin ta da munafinci me zai yi sai ya bara da wannan mummunar dabi'a to to kashkishu ka ji wani larabci waɗansu malamai suka ce ana kiranta al-mukhziya ko ba haka ba domin Allah subhanahu wataala ya ce wa anna Allah mukhzil kafirin a cikin wannan sura waɗansu malamai suka ce ana kiranta alfadhiha li annaha tafdahu almunafiqin mai kumyatarwa domin tana kumyatar da munafikai waɗansu malamai suka ce alkashifa mai bayyanawa ko ba haka ba domin tana mi takshifu an ahwalil munafiqin tana bayyana halin munafikai waɗansu malamai suka ce ana kiranta wato almusharrida musharrida shine mai ɗaiɗaitar da abu ta watsar da su domin ta watsar da munafikai ta bayyana al'amarin su ko ba haka ba waɗansu daga cikin malamai suna kiranta almuba'thira muba'thira shine mai kamar watsa abu a yi mai ɗaiɗaiɗaiɗai domin tuba'thiru an asrarin munafiqin tana watsar da asirran munafikai da sirrin su tana tona musu asiri ko ba haka nan bane waɗansu daga cikin malamai suke cewa wato ana kiranta alhafira mai rami ko ba haka ba alhafira alhafir shi ne kofoto kuma shi ko yanayin rami a cikin ƙasa bi sababi hafriha an qulubil munafiqin domin tana yin rami a cikin zukatan munafiqai ma'ana tana bayyana abin da ke cikin zukatansu Allah ce yahzarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u inna Allaha mukhrijun ma tahdharun sannan waɗansu malamai suka ce ana kiranta almusira mai motsarwa mai fitar da wani abu a tsarat auratul munafiqin domin ta bayyana wato al'aurori na munafikai sannan kuma waɗansu malamai suka ce ana kiranta almunakkila in an ce almunakkila daga annakal ne shine mai azaba mai azaba sun ka ce li'ilani harbi wato shadida alal munafiqin domin suratul bara'a ta bayyana yaki wanda yake babban yaki akan munafikai to shi ko yaki da mutum ai azabtar da shi na waɗansu kuma suka ce ana kiranta almudamdima damdama shine ayi ma abu ragaraga ko fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha sun kace li annaha tudamdimul munafiqin ay tuhlikuhum tana halakar da su bil munasaba malamai suke ce an kace hariri cikin muqamatul hariri dukkan kalmomin da zaka samu cikin alqur'ani zaka iske wannan kalma ko ita ko ishtiqaqin ta ya amfani da ita amma banda kalma daya ita ce kalima ta damdama suka ce cikin muqama gaba ɗaya babu kalima ta damdama to sai ku bincike gani in an samu sai ku ga mun ce malamai sun yi kuskure ina fata an fahimce ni sannan an kiranta al-mushaddida mai tsanantawa bi sababi shiddati qaswatiha fi ta'amul ma'al munafiqin wal mushrikin domin ta nuna yadda za a kausasawa game da mu'amala da munafikai da kuma mushrikai ko ba haka nan bane sannan ana kiranta al-bahuth mai yawan bincike ina fata an fahimci ni li'annaha man fakkat tas'al al-bahth an uyub al-munafiqin domin bata gushe ba tana bayani akan ayuba na munafikai da kuma mabuta munafinci Allah ya muna tsari sannan an kira ta al-munaqqira asalin naqara shine kamar ka soka abu ko ba haka ba li'annaha naqarat amma fi qulubi al-munafiqin wal mushrikin domin ta bayyana abin da ke cikin zukatan wato munafikai da kuma mushrikai sannan kuma ana kiranta albishara ko ko albashara mai bushara domin akwai bushara ga muminai akwai bushara ga kafirai a cikin suratul tauba wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim su kuma muminai yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim sannan ana kiranta al'asifa mai karfi kamar iskan guguwa li asfiha wa zalzatiha bi arkani ahli nifaq domin ta girgiza mutanen munafici kuma ta girgiza munafunci da kuma mushrikai sannan suka ce ana kiranta alfariqa mai rarrabawa li'annaha tufarriqu bainal haqqi wal batil ta bayyana ta bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya wa bainal mu'minina wal munafiqin kuma ta bambanta tsakanin mu'minai da munafikai har ma da mushrikai kafirai sannan ana kiranta as-saif yaƙi wato takobi domin li'anna as-saif adatu harbi domin da takobi ne ake yaƙi kuma an faɗi za a yaƙe su sannan kuma wato suka ce ana kiranta alƙarinataini sura biyu ne amma sai an kata alƙarinataini ɗaya daga cikin ‘yan uwa waɗanda an ka haɗa domin mi ana ganin a kowaɗanda suke ganin da suratul tauba da suratul amfal kamar duk matsayin sura ɗaya ne ko ko an haɗa su saboda suna magana ne akan abu ɗaya kan yaƙi da yaƙi bayanin munafukai da bayanin munafukai ina fata an fahimce ni sannan kuma ana kiranta almuharrija wadda take sanya kunci domin ta sanya kunci akan kafirai akan abun da ta bayyana nasu sai al-ghazwataini ana kiran su yaki biyu ma'ana sura da suke dauke da bayanin yaki biyu da aka hada suratul tauba da kuma suratu wato abin nan suratul anfal suratul tauba tana bayani suratul anfal tana bayani kan yakin badar ko ba haka ba يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار إتكو سورة التوبة تايبا يعني كان يأكل حنين da yakin kuma ta buka ko ba haka ba eh laqad nasarakum Allahu fi mawatin kathira wa yawm hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'a wa daqat alaykum al-ard bima rahabat thumma wallaytum mudbirin sannan ita ko abinda da kuma yakin ta buka laqad taba Allahu ala an-nabiy wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra to sannan kuma ina ganin waɗannan sunaye da aka kawo su ne kusan sunaye kusan 21 ka koma cikin at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama kaga waɗannan ina fata an fahimce ni to ana ganin suratul tauba ta sabka nazalat fi sanati fi awakhir sanati at-tasi'a lil hijra ta sabka a ƙarshen shekara ta tara kenan kafin shekara ɗaya makka ta shiga hannun manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta sabka ne a fatratu ghazwati tabuk a lokacin yakin tabuka kafin mutuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi amin wa thalathati ashhur shekara ɗaya da wata uku suka yi saura manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar duniya ta sauka wa ba'da mururi 22 aman kenan bayan shudewar shekara 22 daga farawa wahayi ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an fahimce ni kina an ce 22 kuma an ce shekara 23 wahayi yana sauka to shi kenan dan an ƙara wata uku sai zaman to a'a ana nufin wata uku din ai shekara 24 ba su cika ba ko kuma da an ka ce shekara 22 ana nufin cikin shekara 22 akwai dan saura cikin shi ne za a ciro wancan wata uku din sai a ƙara wanda yake neman ya kawo kuskure a cikin maganganun malamai sannan kuma yawan sunaye yana ƙara ma abu yawan sifofi da ma'anar da za a yi fitarwa ina fatan kun fahimce ni to wannan shi ne abin da malamai suka kawo game da wannan sura mai so zai koma cikin sauran littattafai ya ga maganganun da malamai suka yi game da ta haƙiƙance sura da aya in makiya ce ko madaniya zan ba da littafi guda biyu a gurguje المكي والمدني في القرآن الكريم دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء تأليفنا عبد الرزاق حسين أحمد shi tun daga fatiha har zuwa ga suratul isra'a bincike littafi na biyu al-makki wal madani min as-suwar wal ayat min awwal suratul kahfi ila akhir suratul nas ad-doktor muhammad bin abdul aziz bin abdullah al-falih kaga sai ka haɗa waɗannan guda biyu da an ce maka aya ko sura makiya ce ko madaniya sai ka koma can ga maganganun malamai ga sanadi ga komai ka haɗa duk maganar da zaka faɗa ka faɗa da dalili saboda ka'idan ma magana in dai ta ilimi ce ana buƙatar dalili akwai masu cewa komai sai an basu dalili haka ne amma wani don ta'annuti yake haka wani don ya nemo kuskuren ka amma duk da haka dai a ilmance ka samu dalili ingantacce wanda in ka faɗi magana za a wato tabbatar da ita ina fata an fahimci to wannan shine abin da ya shafi sunayen wannan sura sai abu guda biyu da suka yi saura abu guda biyu na farko malamai galibi suna bayani kan alaƙa tsakanin sura da sura almunasaba domin munasaba ilimin munasaba yana da alaka da farkon sura da ƙarshen sura da kuma surar da ta ƙare da surar da za ta zo bayanta ko ba haka nan bane ilimi ne wanda yana da tsada amma ba duk abin da aka faɗa ake karɓa ba domin ijtihadi ne malamai suke yi tunda Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim shi alqur'ani kitabun hakim ne gaba ɗaya daga wajen Allah yake kuma Allah baya yin abu akan hikima ba shi yasa akwai alaka tsakanin aya da aya akwai alaka tsakanin sura da sura duk da yake ibnu ashur shi na ganin babu zancen alaka tsakanin sura da sura amma malamai suna ganin cewa ai tun da tartibi ne haka Allah ya sa aka dora alqur'ani to dole akwai hikima a ciki bai yiwa a ce a'a saboda wannan sura maudu'in ta daban wannan sura maudu'in ta daban to ai me yasa aka kare wannan maudu'in aka shiga wannan maudu'in bayan sa me yasa ba a kawo wani sa ba kaga wannan ya nuna akwai hikima a cikin alqur'ani ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر الحكيم dukkan shi alqur'ani akwai hikima cikin sa to kaga ba ya ci ba a ce babu to littafi guda biyu nike so in yi bayani da suka yi bayani kan wannan littattafai ne kuma na imamu suyuti wanda yana littafi sunan shi tanasu kuddurar fi tanasu bisuwar yaya ake samun alaka tsakanin sura da sura imamu suyuti da ya zo sai ya ce bari ka ji wajihu munasabati ha kamar abin da yasa take da alaka munasaba tsakaninta da suratul anfal ya ce to kenan ya faɗa abu ne wanda an san bayanin yaƙi ne ya ce amma wani zidu huna an na sadraha tafsilun li ijmalin fi ƙaune abinda zai ƙara shine cewa tafsilun za a rarrabe bayani ɗai bayan ɗai da ya zo a cikin wa in ma takhafanna min qaumin fambith ilaihim ala sawa idan ka ji tsoron yaudara daga wasu mutane to ka watsar musu da alƙawalin su to ita ko bara'a sai ta zo ta yi bayanin yadda ake warware wannan alƙawalin براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحد أحد ahadan fatimu ilaihim ahadahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin kaga ashe tafsiri ne inji ashe can an ce fambiz ilaihim ala sawa to ga yadda ake warware alƙawari in ka yarda da abin da ya faɗa to in baka yarda ba kuma shikenan yace sannan kuma akwai aya da ta zo ayatul amr bil qital muttasilatun bi qawlihi huna da an ka ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwa ku yi musu tattalin iya gwargwadon abin da kuke da shi sai aka zo aka yi bayanin kuma yadda za a yi yaki in firu khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah fa idan salakha al-ashhur al-hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum yadda da za a yake su ya ayyuhalladhina amanu qatilu alladhina yalunakum min al-kuffari walyajidu fikum ghilza shi yasa yace to walidha qala huna fi qissati al-munafiqin walau aradu al-khuruja la'addu lahu udda kaga su munafiqan sai aka nuna cewa da suna da niyyar fita da sun fita malam yace thumma baina suratayn tanasubun min wajhin akhar sannan kuma inji imamu suyuti a cikin wato tanasubul tanasuqud dura akwai wata munasaba wa huwa annahu subhanahu fil anfal shi Allah subhanahu wataala a cikin suratul anfal tawalla qismatal ghanaim Allah ya jibinci bayanin yadda za a rabon ganima wa ja'ala khumsa wato khumsaha khamsata akhmasin sai ya raba kumsin ta biyar ma'ana za a kasa ta biyar to ɗaya ɗin gudan kuma shi ma sai a raba shi biyar shine hamsa ta akhmasin wa fi bara'a a cikin suratu bara'a ta walla qismatu sadaqat sai bayanin yadda za a bayanin zakka kenan can ganima nan zakka ita ko dukiya da dukiya ko ba haka ba ai akwai alaka wa ja'alaha li thamaniyati asnafin yassanya ta wato ga mutane guda takwas ina fata an fahimta to kaga wannan shine munasaba kuma game da al'amarin kuɗi to sai Allah bai bar kowa ya bayani ba Allah da kanshi ya bayani dan al'amarin kuɗi hatsari ne shi zancen mulki da shugabanci an gane ko da zancen kuɗi da zancen mata abubuwa ne waɗanda galibi babu amana cikin su kuma galibin wanda an ka wahala da shi cikin waɗannan abubuwan ba shi ke cin amfanin su ba in dai aka wahala da kai wajen kuwa siyasa ko kuwan neman sarauta to in ba a yi anniya ba kai na za a tashi casa ta tashi ta barka in aka wahala da kai an gane ko wajen neman kuɗi to galibi kai abba za a ci amfanin su da kai ba domin shi wanda aka nemi dukiyar tare da shi kanin mai gida ko yaronsa ko kuma ɗansa ko wani abu yanzu in dukiyar ta samu maciya sai su taho sai su nuna ai wannan bare ne wannan ba kaza bane duk shekarun da ka yi bayan shi sai a ɗauki su kuma bakwai ba shi yasa in mutum ya jima bayan ka to kai maza ka hidda mishi haƙƙin shi domin ƴaƴanka in ka mutu ba su yarda a bashi komai to kuma in akwai haƙƙin shi akan ka kai kiyama kai za a tambaya mun fahimci wannan sai mace za ka wahala kanta ka shekara goma kana biyan kuɗi masu son mace mai lakwali ce a ina ai hankuri ko shekara nawa ka kama zuba jika ɗari biyar biyar ga baban ka na buƙatar dala arba'in ka hana shi sai ta kai ta ƙare in ma baka yi lakwali ta ce ai ni ban son ba ƙauye shi kenan ai ba ƙauye na kuɗi na kawai gare shi za ku gane kuɗin ku in ba ku ba mutanen da Allah ce a ba ba Allah ya waɗanda su cin dukiyar kuma ba abin da za a yi ko juje kake shugaban masu shari'a na duniya sai mace ta ci kudin ka kuma wallahi ba a shari'a kare ka ta kare nan kai na za sai na za a gwada mai da ake yin shari'a Allah ya kyauta almuhimmu dai saboda dukiya tana da hatsari sai Allah bai bar manzo ba saboda munafikai su samu kada su samu hanyar da za su bi su yi suka muminai kuma kan abin ya taba imanin su shi yasa harka ta kuɗi kai hattara da ita harka ta mulki kai hattara da ita harka ta zancen mace ka nisance ta komi abinka komi matsayinka a duniya in an kasa hada da mace ana iya bata ana iya bata ma al'amura annabi yusufa annabin allah dan annabin allah jikan annabin allah ta taba kunna annabin allah amma da mace ta mai sharri ta ce ya neme ta kaga sai da an ka samu matsala bill clinton shugaban kasar america da mace ta ce ya neme ta kaga sai da aka samu matsala shugaban bankin duniya me ake kiran jks ko da mace ta ce ya neme ta a hotel ne fa take tana aiki sai da haɗu da matsala shugaban kasar rasha wanda ya sabka wani abin nan da amerika suka hada da wata mace aka ɗauki hoton shi tare da wata mace yana daga cikin sanadiyya karya shi shi yasa wani mai filozofi na ƙasar najeriya ya ce in ana zancen tsoron allah ka a ɗauki malam asa cikin da karuwa a miƙe cikin ɗaki guda a bar mallan cikin ɗakin shi a bar karuwa cikin ɗakin ta don karuwa an liƙe da ita da mallan ka san ɓanna ta rige ta abu ka ku san wanga misali na amma akwai shaidanci cikin shi ko ba haka nan bane to don haka dai harka ta dukiya tana da matsala shi yasa Allah shi ya bayanin ta kaga fai'i shi Allah ya bayanin yadda za a raba shi ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil ghanima Allah fa yadda wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walil rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa bin sabil ko ba haka ba zancan zakka innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin alaiha amma duk da haka sai da ya zamanto al'amarin dukiya za a sukan manzo a ce ya taba wani abu kafin ganima wa ma kana nabiyyin an yahul ko ba haka nan bane ko a ce ya ya yi kaza ya yi kaza duk da haka gashi kuma rabon gado yusikum Allahu fi auladikum lizzakari mislu hadd al-unthayn duk sha'ani na kudi nassi ne aya ta Qur'ani ko dan Qur'ani ya ita amma ina mutane sai sun yi zagi shi yasa harka kudi ka nisance ta abu na karshe wanda zan faɗa saboda lokaci yayi an nuna min lokaci ya fara matsowa shine akwai wani littafi na Imam Suyuti har yanzu sunan sa Marasidul Matali' fi tanasubil maqati'i maqati'i wal matali' wanda yake nuna maka alaka tsakanin farkon sura da karshen sura wanga yana nuna maka alaka tsakanin sura da ta wuce da sura da za ta zo to wannan kuma farkon sura da karshen sura malam ya ce wannan sura iftatahat farkonta akwai bayani wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah a ƙarshenta kuma sai Allah ce fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim a kwarɗa to yanzu kuma abin da za mu ƙara an yi bayanin Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam can ma an yi bayanin Allah da manzo sallallahu alaihi wa sallam bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin to kuma fa in tawallaw fa qul hasbi Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum kaji sannan fa in tawallaw fa qul hasbi Allah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim shi Allah subhanahu wa ta'ala kaga sai ka san munasaba tsakanin farkon sura da ƙarshen sura bakara ta yi zancen alqur'ani da imani zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina alladhina yu'minuna bil ghaibi karshe an yi magana imani da Allah da kuma wa abin nan wato amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun an yi zancen ahlul kitabi a farkon ali imran ko ba haka ba abin nan yake cewa wa anzala tawrata wal injil ko ba haka ba zancen ahlul kitabi can ma karshe yace wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah an yi zancen yatama da gadon su wa atul yatama amwaluhum a cikin suratul nisa a karshen ta aka liƙe da yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala da sauran abubuwa ma'ida ta ce inna allaha yahkumu ma yurid yana hukunta abin da yaso a ƙarshen ta ce lillahi ma fis samawati wal ardi ma fihinna dan abin da ke cikin sammai da kasai nashi ne yana da izinin yayi hukuncin da yake so shi yasa kai dan adam kudinka da dukiyarka da mulkinka aro Allah ya baka kace kana da damar kai abin da kake so amma Allah da ya halicci sammai da kasai ya azurka kace a'a ba tai ba ka zo kana kukan awaki kana son ka kore maganar Allah eh haka nan ne me me me wa kake gaya ma me kukan awaki Allah ya kyauta yan uwa musulmi farkon sura ina ganin ya ce lokaci sai mu yi haƙuri sati mai zuwa sai a zo a ɗan faɗi abin da ya shafi asbabun nuzul sai a shiga cikin karatu gadan-gadan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh